والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله يو أصبر ashirin da ashirin da hudu ga wata ko ashirin da hudu ga watan da uku ne ashirin da uku ga watan almuharram shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da takwas bayan hijira wanda ya daidai da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai miladiya za mu ci gaba da karatun sharhu qatrin nada wa ballu sada na ibn hisham wannan kuma shine darasi na nawa ashirin da ɗaya to da kyau ina muka tsaya wancan karan to zai shiga cikin anwa'ul ma'arif ko to da kyau to bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخطوبا بإضافته إن أفرد كسعيد كرز كسعيد كرز نعم كسعيد كرز الثاني من أنواع المعارف الدنقلي أبن ابن هشام يفدا أنا أقول شيني wato shi dai alam shi ne na biyu cikin nau'ikan ma'arif tunda dama ya ce ma'arif sun kasu kashi-kashi ciki sai ya fara da wanda yake arafin ma'arif shi ne mai abbamir ya bayani a kansa ya kasa shi zuwa gida uku bamir mutakallim bamir mukhatab da bamir al-ghaib to abu na biyu da yake zama cikin kaso na ma'arif shine alam to shi ma nan sai ya kasa shi gida biyu akwai alamu shaksin akwai kuma alamu jinsin alamu shaksin shine dukkan wani alam da ke nuna wani gangan jiki guda ɗaya alamu jinsin shine dukkan wani alam da ke nuna wani dangi mai yawa wanda ɗaya ɗaya kuna iya shiga ƙarƙashinsa yanzu lokacin da na ce zaid wannan alam ne na wani mutum guda ɗaya da ake kira da wannan sunan shine zaid يدل على شخص واحد مسمى بهذا الاسم ina fata an fahimta kun ga wannan ya zama alamu shakhs amma lokacin da nace asad هذا لا يدل على ذات واحدة مسماة بهذا الاسم وإنما يدل على جنس وندك يندرج تحته أصناف من الأسود وأنواع من الأسود to wannan kenan thumma al'alamu wa huwa imma shakhsiyyun ka zaid wa imma aw jinsiyyun ka usama wato kenan alam ya kaso zuwa alamu shakhsin da alamu jins sannan wa immasmun kama masalna aw laqabun ka zain al-abidin wa kuffa aw kunya sannan kuma alam zai iya zantowa ism ne zai iya zantowa laqab ne zai iya zantowa kunya ne ina fata fahimta ko ɗaya daga cikin su wannan alam ne illa iyaka haza ismun wa zaka laqabun wa haza kuniya yace kama masalla yanzu kamar zaid alam ne alamu shakhs sannan kuma ism ne aw laqabun ko kuma zanto laqabi ka zainul abidin idan aka ce zainul abidin ko aka ce saifud daula ko aka ce muhiddin ko aka ce muhyi sunna ko kamaluddin duk wannan menene laqab ne to shi laƙab kullum shi ne lafazin da aka ambace shi don yaban wani ko don kushe shi zainul abidin yabo ne ko kushewa yabo ne haka da aka ce kamaluddin muhiddin duk wannan ya zama wato ainihin yabo ne ya zama laƙab ke sannan kuma idan an ambaci abin da yake kushewa ne ga mutum zargi ne gare shi ko kushewa ne gare shi shi ma da ya zama laƙab sai muka misali da zainul abidin a matsayin yabo da kuma kuffa a matsayin zargi ko kushewa kun gane au kunyatan ko kuma kunya ka abi amr wa ummi kulsum kunya ita ce a cewa mutum baban wane in namiji ne ko a ce mata babar wane in mace ce ko a ce masa dan wane in namiji ne ko a ce masa yar wane in mace ce idan nace abu amr kunya ne haka idan nace ibn amr haka idan nace ummu kulsum kunya ce haka idan nace bintu zaid da shi ma menene kunya ce sai ce wa yu'akhkharu al-laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqan wato idan an kawo abu guda biyu ga suna ga lakabi kamar mu ce sunanka aliyu lakabinka zainul abidin to ga ka'ida za a fara ambatan suna kafin lakabi shine wa yu'akhkharu laqabu za a jinkirtar da lakabi anil ismi gabarin suna ma'ana mu ce aliyun zainul abidina ba za mu ce ba zainul abidina ali ja'a aliyun zainul abidina ina fata an fahimta ja'a khalidun saifullahi ba za mu ce ba ja'a saifullahi khalid lakabi shi zai zo a ƙarshe mutula tabi allahu kuma zai zama tabi ga suna abin da yake nufi da tabi allahu wato zai zama badal din sa kenan min haythul i'rab abin da suna ya samu shi lakabin zai samu ta fuskar i'rabi idan kace jaa aliyun kaga aliyun ma mawqihu min al-i'rab fa'il to sai kace zainul abidina haka idan kace ra'aytu aliyan sai kace me zainal abidin idan kace marartu bi aliyin زين الآبدين كذا تابعا له كنا مطلقا يعني من حيث الرفع أو النسب أو الجر كنا أو مخفوضا بإضافته كما أن لوكة يكسن شيء wato ana abin da yake nufi da mutlakan shi lakabi zai iya zantowa mufrad ne zai iya zantowa mudaf ne yanzu idan muka ce zainul abidina zainul abidina wannan menene zainu al'abidina mudaf ne domin zainu mudaf al'abidin duka gaba ɗayansa ya zama shine mai allakab ɗin to kuma za mu iya cewa kurd a matsayin shine lakabin mutum kurd wannan kurz din murakkab ne ko kuma mufrad ne mufrad ne to a can gurin da yace da kai wa yu'akhkharu al-laqabu an al-ismi laqabi zai zama shine a ƙarshe suna na farko tabi Allahu yana mai biyayya ga sunan mu ce sunansa misalin Aliyu Zainul Abidina Sa'idu Kurz to abin da yake nufi a nan gurin da yace mutlaqan yana nufin sawa'un kana al-laqabu mudafan aw mufradan kun gane in ma lakabin ya zanto mudaf ne zai zo dai bayan suna in ma ya zanto menene mufrad ne zai zo dai bayan suna kuma zai zama yana bansa ta fuskar li'irabi aw makhfudan bi idafatihi ko kuma ya kasance an yi masa khafda shi me shi lakabin bi idafatihi ta hanyar yi masa idafa zuwa ga suna din in ufrida idan sunan ya zanto mufrad kuma lakabin ma ya zanto mufrad wato abin da yake so ya ce a nan gurin a nan gurin lokacin da mudaf lokacin da laqab ya zama mudaf ba mufrad ba to zai zanto yana biyayya ne ga abin da wannan ya samu tabi Allahu mutlaqan to wato kiran zaka ce aliyu zainul abidina ko ra'aitu aliyan zainul abidina ko marartu bi aliyin zainul abidin amma idan sunan ya zama mufrad kuma laqab din ma ya zama to mufrad to kana da daman ya zama kamar nan ka ce ja'a sa'idun kurzun ra'itu sa'idan kurzan wa marartu bi sa'idin kurz kana da daman kuma kai idafa shi laqabi din zuwa ga suna ka ce ja'a sa'idu kurzin ra'aitu sa'ida kurzin wa marartu bi sa'idi kurzin fi kulli zalika yakunu laqab mudafan ilayhi idan anan gudan idan laqab ya zanto mufrad falaka wajhan imma an yakuna tabi'an lil ism wa imma an yakuna mudafan ilayhi amma idan ya kasance murakkab to lallai sai dai ya kasance tabi Allahu la yakunu mudafan ilayhi ba za ka ce ba ja a aliyu zainil abidina a matsayin zaini ya zama mudaf zuwa ga ali ra'aitu alayya zainil abidina marzu bi aliyi zainil abidina ba zai yi ba wannan zai zanto tabi ne mutlaqan amma wannan fa إما أن يكون تابعا له وإما أن يكون مضافا إليه أظن أن هذا واضح zai ƙara bayyana a cikin sharhin da zai tunda nan gundaren bakinsa ne wato wato lin hayyi anfusana cewa yana da kyau mu ce wato shi suna din zai iya zantowa mufrad zai iya zantowa kuma murakkab jamil jiddan haka shi ma allaqab din zai iya zantowa mufrad zai iya zantowa murakkab wato kenan natijar da za mu samu kenan ya iya yiwa suna ya zanto murakkab kuma lakab ma ya zanto murakkab ko suna ya zanto mufrad lakab ya zanto mufrad ko suna ya zanto mufrad lakab ya zanto murakkab ko suna ya zanto murakkab lakab ya zanto mufrad wato alqisma ta zama qisma ruba'iyya kenan mu kimtsa zukatanmu akan cewa kila ka san na iya zama haka to idan ka san ya zama haka yaya li'irabin zai kasance ina fata an fahimta domin dai ko dai zanto dama al-itba'u mutlan mutlaqan ko kuma ya zanto me al-idafatu mutlaqan ko kuma ya zanto al-itba'u huna wal idafa huna ina fata an fahimta idan muka hayya a zuciyar mu kan wannan kisma rubaiyya din to a cikin sharhi sai tantance mana wanne zai shiga ko wanne ne ke da alaka da abin nan sai ce me الثاني من أنواع المعارف العلم مهم.
وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه shikenan wannan shine ta'arifi na al'alam ma ullika ala shay'in bi'ainihi ghayra mutanawilin ma ashbahu shine abinda aka eh, rataya shi ga, ga, ga wani abu sananne baya shafar duk wani abin da ya kama da shi yanzu idan muka ce wannan mutum sunan shi zaid sai mu ga wani wanda ya kamance ce ne ya da shi ta fuskar halitta shi ma sai mu ce sunan shi zaid Ah, wannan yasduqu ala hadha al-insani bi ainihi faqat ghayra mutanawilin ma ashbahu mhm
فينقسم باعتبار باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين مم.
علم شخص وعلم جنس مم.
فالأول كزيد وعمرو والثاني كأسامة للأسد مم.
وسعالى للثعلب مم.
للثعلب مم.
وسؤالى للذئب مم.
فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس مم.
تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا mhm وكذا البواقي مم.
ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو مم.
فتقول أسامة أشجع من تعالى مم.
أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة مم.
ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب مم.
لا تقول لمن بينك وبينه عهد في في أسد خاص ما فعل أسامة jamil وباعتبار ذاته wato nan gurin yana so ya kawo maka itibarat daban-daban wanda alam ke karkasuwa zuwa gare shi idan muka kalli at-tashakhus wato samuwar wani gangan jiki ko rashin samuwar gangan jiki daya a nan gurin alam ya kasu kashi biyu shine alamu shakhsin da kuma alamu jins shi alamu shakhs ya dullu ala shakhsin bi ainihi amma alamu jins ya dullu ala afradun tandarju tahta jinsin wahid kaga wannan ya tashakhas wa hadhalika la yatashakhas ina fatan kun fahimta hadha yatashakhasu fi ainin bi ainihi fi fi fi fi fi dhatin bi ainiha da haka zaka ce masa me alamu shakhsin لأنه يتشخص في حقيقة معينة في ذات معينة أما وانتم كما ينتشر في بني الجنس سأكي كرنسا علم جنس كذا من حيث التشخص وعدم التشخص ينقسم إلى كم إلى قسمين جميل فالأول شيني علم شخص كزيد وأمر والثاني كذا زيد أي يدل على شخص بعينه مسمى بهذا الاسم وكذلك عمرو وكذلك خالد وكذلك جميع الأعلام آه، التي تدل على شخص بعينها أما إذن نبيكم شيني علم جنس شيني كأسامة للأسد أي أسامة ɗin baya nuna wani asar guda ɗaya ya shafi mai kowane zaki a iya kiran shi da suna Usama kaga wannan ya zama mai alamu jins amma lokacin da kace zaid ba kowane insan bane ake kira zaid amma lokacin da kace usama kowane zaki yasduqu alaihi annahu usama kaga ya zama jins kenan wa su'ala lis-sa'lab haka sukan yi amfani da kalmar su'ala suna nufin sa'alab shine dila wa zu'ala liz-zi'ib sukan yi amfani da kalmar zu'ala suna nufin az-zi'ib kaga wannan ma dai yadullu alal jins fa inna kullam min hadhihi al-alfaz yasduqu ala kulli wahid min afrad hadhihi hadhihi hadhihi al-ajnas amma na idan kace su'ala yadullu ala jami'i as-sa'alib idan kace zu'ala yadullu ala jami'i az-zi'ab ما من ذئب إلا ويطلق عليه أنه سؤالة زؤالة وما من ثعلب إلا ويجوز الإطلاق عليه بأنه سعالة وما من أسد إلا وتجوز إطلاق إلا ويجوز إطلاق أسامة عليه كن غني أي. تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا وكذا البواقي سيتي ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو kuma ya halatta ka yi amfani da wannan lafazi ga ma'abucin wannan hakikar shi a karan kan hakikar ba wahidin bi ainihi ba domin hakikatul usama ta dullu ala kullu wahidin min afrad al-usud to ya halatta ka yi amfani da kalmar usama liddalala ala al-haqiqa la liddalala ala zawat ina fata an fahimta liddalala ala al-haqiqa sai ka ce usamatu ashja'u min su'ala kaga anan gurin abinda kake nufi zaki yafi dila jarinta da sadaukantaka yanzu anan gurin lokacin da ka faɗi haka hal tadullu ala asadin bi ainihi annahu ashja'u min sa'alabin bi ainihi kana nufin haqiqatul asad haythu kana wa ayyan kan ashja'u min haqiqatis sa'alab ayyan kana wa haythu kana ina fata mai da anan gurin la tadullu ala fardin bi ainihi wa la tadullu ala zatin bi ainiha wa innama tadullu ala haqiqatin bi ainiha ina fatan kun fahimta ai sahibu hadhihi alhaqiqa ashja'u min sahibi hadhihi alhaqiqa sai ce wala yajuzu an tutliqaha ala shakhsin ga'ib ba shi halatta kai amfani da kalmar usama ko dukkan wani alamu jins kai itlaqin kalmar akan zakin da baya nan a gabanka ko kuma ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun jinsin da baya nan a gabanka misali idan ga zaki yanzu guda ɗaya kai ta haza usama muqbilan idan ga dala guda ɗaya kai ta haza su'alatu muqbilan amma akwai wani zaki da kake kiwo a gidanka ko a gandun dajinka wanda mun tattauna ni da kai game da shi ka bani labarin ko lafiya ko rashin lafiyarsa ko mun tattauna akan yiwuwar sayar da shi gare ni ko na makamancin haka bayan ka zo wajena sai in ce ma za fa'ala usama yaya zakin ka yake ba zan amfani da kalmar usama ba a nan gurin li'annahu ghayra mawjud amamana domin lokacin da baya na a gaban mu idan na amfani da kalmar usama ta shafi mai kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun jinsin saboda haka a lokacin da na ce ma fa'ala usama kamar ina tambayar ka dangane da dukkan zakokin duniya ne shi yasa bai halatta ba amma in gashi a gaban mu fa za a iya amfani da kalmar usama da dalalati alaihi kun gane ai shi yasa ce wala yajuzu an tutlikaha ala shakhsin ghaib wani gangan jiki da baya nan ba shi halatta kai amfani da kalmar usama ko dukkan wani alamu jins dan ya nuna wani gangan jiki daya da baya nan la taqul man bainaka wa bainahu ahadun fi asadin khas ma fa'ala usama kun gane wannan ai to wannan min haythu hadha al-israf kenan al-alamu min haythu at-tashakhus wa adamu at-tashakhus yanqasimu ila kam ila qismaini imma an yakuna alama shaksin wa ima an yakuna alama jinsin sai kuma karkasonsa da wani itibarin na daban da kare da ba ai shaksin dan karka lura da shaksin fa ba ta nufin mutum inda zaka dauki kuskure idan muka dauka kalmar shaksin tana nufin mutum ita shaksin tana nufin gangan jiki sawa'un na dabba ko na mutum na fata ka fahimta tana nufin gangan jiki ko na dabba ko na mutum ko na abu mai rai ko na abu mara rai za ka iya cewa nazartu ila shaksin min ba'i fala adari ma hu ga wani gangan jiki can ina hangowa daga nesa amma ban san ba menene mutum ne dutse ne bishiya ce dabba ne lafazin shaks na nuna gangan jiki wani jurum tsawon kana insanin au gairi insan amma yawanci a fasara hausa mu sai mu dauka shaksin yana nufin me mutum wanda ko ba haka bane ba ina fatan kun fahimta wa alaikum salam a ba zai ba ba zai ba ka ce ma fa ala usama tuka ba zai yi batun da dai za'ib ne ba da zai bai halatta ba a larabci
وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب فالمفرد كزيد وأسامة والمركب ثلاثة أقسام مم.
أولا مركب مركب تركيب, تركيب إضافة كعبد الله وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه ويحفظ الثاني بالإضافة دائما جميل ثانيا ومركب تركيب مزج كبعل بكة وسيبويه وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبال- وبالفتحة نصبا وجرا مم.
كسائر الأسماء التي لا تنصرف مم.
هذا إذا لم يكن مختوما بويه مم.
كبعل بكة مم.
فإن ختم بها فإن ختم بها فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه مم.
ثالثا ومركب تركيب إسناد وهو ما كان جملة في الأصل مم.
كشاب قرناها كشاب قرناها كشاب قرناها وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا مم.
بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل جميل yace wa bi itibar zatihi kaga can gurin min haisu tashakhus wa adamu tashakhus sai ko min haisu zat wa bi itibar zatihi ila mufradin wa murakkab abin da yake nufi da zat din anan gurin shi kanshi lafazin zatin lafazin to zai kasu ne ko dai zanto mufrad wato alam mufrad ko kuma ya zanto me murakkab kaga lokacin da kace alam mufrad kamar zaid ya zama alamu shakhsin ko me mufrad ina fata an fahimta to saboda haka lokacin da kace murakkab wal murakkabu tasu a kasam ya kasu kashi uku shi murakkab shi kadai akwai murakkabun tarkiba idafa akwai murakkab da ake kira tarkib idafa abinda ake nufi da tarkib idafa an yakuna ahadul lafzaini mudaf wal akhar mudafun ilayhi kamar abdullahi abdurrahmani abdurrahimi kaga dai wannan murakkab ne tarkib idafa yani ahadul lafzaini mudaf wal akhar mudaf ilayhi kun gane ai wa hukumuhu hukuncin sa ta fuskar lirabi an yu'rab al juz'u al awwal min juz'aihi bi hasab al awamil al dakhilati alayhi kashin farko daga cikin kasusuwan sa biyu za a yi wa lirabi gwargwadon awamil da suka sa ya samu rufa'a ko nasaba ko jarra kun gane ai ko wa yukhfadu thani bil idafati da'iman shi kashi na biyu din sai zanto kullum idafa gare shi wato zaka ce ja'a abdullahi ra'aitu abdullahi marartu bi abdullahi ina fata mun fahimta al-juzul awwal shine za a yi wa li'irabi gwargwadon al-awamil ad-dakhilati alayhi fa idza kana fi mawqi' ar-raf' fa innana narfa'uhu wa idza kana fi mawqi' an-nasb fa innana nansibuhu wa idza kana fi mawqi' al-jarr fa innana najruhu amma al-juz'u ath-thani al-juz'u ath-thani fa huwa lazim al-idafati da'iman لازم الخفض دائما لانه مضاف اليه. من غني wannan to wannan dukkan murakkab tarkib idafi haka za a yi masa ko da ɗauki misali ka ce malu zai kaga ai tarkib idafi ne mal mudaf wa zaid mudaf ilayhi hadha malu zaidin kaga ka ce malu saboda me saboda khabar mubtada ne ko marfu malu zaidin akhadtu mala zaidin ina fata an fahimta an gane ko istafattu min mali zaidin kaga mal din da huwa allazi taqaw alaihi al-awamil al-irabiyya wa murakkab tarkiba masjid akwai kuma da suke kira tarkibin masjid duk inda ka ji an ce tarkibin masjid asalin ta kalmomi guda biyu ne sai aku cakuɗa su suka zamanto ɗaya ka ba'ala bak an gane ko asalin sa ba'al ne daban kuma bak daban kamar tiboihi suka ce asalin sa tib daban waihi daban to amma da ƙarshe sai aka haɗe kalmomin suka zanto ba'ala bak يعني مزجت الكلمتان فصارتا كلمة واحدة هكا سيبويه aka cakuɗa kalmomin sai suka zama kalma ɗaya to shine ake kira tarkib mazji kalmomi guda biyan da aka cakuɗa su aka hautsina su suka zanto ɗaya wa hukumuhu hukuncinsa shine an yi uraba bi dhammati raf'an za a yi masa li'rabi da dhamma idan yana kasance fi halittar rafi'i kun gane ai a ce ga wani mutum sunan shi ba alabak ko gari ba alabak ga wani mutum sunan sa sai bawaihi gane za a yi masa lirabi ta hanyar ah, yin kawo damma don hukuncin rufu'a wa bil fatahati nasban wa jarra sai ko mu tabbatar da fataha a kansa fi halatul nasbi wa fi halatul jarri ka sa'ir al asma'i allati la tansarif sai mai da shi kamar mamnu'un min as-sarf an gane ko yurfa bi damma wa yunsabu wa yujarru bil fatahati وجر بالفتحة ما لا ينصرف hadha idza lam yakun makhtuman biwayhi amma fa da sharadin in karshen sa babu wayhi shine za a yi masa wannan lirabin kamar ba alabak ka karshen sa babu wayhi to shine za ka zan to biddan mata rafa'an wa bil fatati nasban wa jarra fa in khutima biha amma idan an cika karshen sa biha ana nufin da kalmar waihi kamar siba waihi khala waihi nifta waihi da duk kowane suna da kake kiro da in dai karshen sa zanto akwai waihi to shikenan buniya al kasri to sai zanto mabniyan al kasri kace ja'a siba waihi ra'aitu siba waihi marartu bi siba waihi an gane ko sai zanto siba waihi mabniyan al kasri fi halat al raf'i fi mahall al raf'i ko mabniyan al kasri fi mahall nasbi ko mabniyan al kasri fi mahallin jar ina fata an fahimta wato sai zanto da'iman mabaniyin wato kenan wannan zai nuna mana tarkibu masji ya kasu kashi biyu imma an yakuna maktuman biwaihi wa imma Allah yakuna maktuman biwaihi fa in lam yakun ghayra maktumin biwaihi fa innana narfa'uhu bid-dammati an gane ko nati bid-dammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarran fa nu'amiluhu mu'amalat al-mamnu'i min as-sarf kun gane ai walakin idza kana maktuman biwajhi fa innahu yakunu mabniyan ala al-kasrati da'iman ina fata an fahimta to sai me sai murakkab tarkib isnad kashi na uku shine murakkab tarkib isnadi abinda suke nufi tarkib isnadi ya zanto kalmomi ne guda biyu asalin su jumla ce ko ismiya ko fi'iliya jumla ismiya kaga jumla ismiya ya zama mubtada wal khabar ko jumla fi'iliya fi'il wa fa'il jumla ce ta guda jumla ce amma sai aka sa mutum suna da jumla yanzu asalin kamar da ya kawo misali nan gurin shaba karnaha ai asalin shaba fi'ili madi ne karnaha ma'ana karn din ba kaho ba kenan to idan aka ce karna kaga ya zama tasniya kenan ha din ne ya zama mudaf ilayhi ne wato wannan karna shine fa'il wato shaba shine ne fi'il qarna ya zama fa'il wa huwa mudaf ha mudaf ilayhi mabni al sukuni fi mahalli jar kaga asalin ta wato jumla ce kenan to shi lafazin karni kaho to amma akan yi amfani da karni kuma ana nufin jimkin gashi na mace yawanci mata ba suna tara gashin su banan jimki daya nan gurin kuma jimki daya to guda biyun sai a ce musu kahonni guda biyu shi yasa manzo Allah da za'awa Zainab yarsa wanka bayan ta mutu yace ku cure gashin ta ku sa mata salasatu qurun kafanni guda nawa yana nufin turi guda nawa guda uku gashin ta lokacin da aka zo mata wanka mun karanta haka mun janayi to anan gurin kaga saba karna idan aka ce saba karna ha ma'ana dukkan turin gashin ta guda biyun duk sun yi fulfula domin daga saba yashi bune shayib an gane ko to sai aka sanya mutum suna ko wata kawai sunanta saba karna ha kaga asalin abin jumla ce ya zama murakkab tarkib isnad dama idan an ce تركيب اسناد شيء كلمتان احداهما مبتدا والاخرى خبر او احداهما فعل والاخرى فاعل dan shine isnad din ai domin alakar da ke tsakanin mubtada wal khabar shine al musnad wal musnad ilayhi an gane ko wato kenan shi al khabar shine musnad mubtada kuma ya zo me musnadan ilayhi ha kuma alakar da ke tsakanin fi'il da fa'il alaka ce ta al musnad wal musnad ilayhi wato fi'il ya zanto musnad fa'il ya zanto mai musnadin ilaihi zalika al-fi'il lianna huwa allazi fa'alahu idan nace ja'a zaid kaga ja'a musnad wa zaid musnadun ilaihi yani usnida al-maji'u ila man ila zaid idan sar zaid musnadan ilaihi kun gane ai to wannan shine tarkib isnadi to idan tarkib isnadi ne wa huwa ma kana jumlatan fil asli shine yace maka shine abinda da jumla ce a asali amma sai aka mayar da shi suna na wani mutum daya kai kadai a sa maka suna da wata jumla ka ta ba ha wannan misali ne ina fata an fahimta to ya zama mai wa hukumuhu an al-awamila la tu'assiru fihi shay'an hukuncinsa shine dukkan awamil lil irabi ba sa aiki ba sa yin tasiri a kansa bal yuhka alama kana alaihi min al-halati qabla an-naqli sai a hikaito shi kamar yadda yake a ce ja'a شاب قرناها رأيت شاب قرناها ومررت بشاب قرناها wato za shi kaito kalmar a yadda take a asali qabla naqli a yani qabla an tunkal min ifadatiha lil jumla ila ifadatiha lil ismiya yanzu kaga asal aslan kanat jumlatan lakinnaha nukilat wa sarat isman li zatin muayyana ina fatan kun fahimta shine ce tuhu ka kama kanat wato za a yi hikayanta ne yadda take sai za a saba karnaha ra'aitu saba karnaha wa marartu bi saba karnaha ba maganan ka ce abin nan kawai sai dai ka kalli saba karnaha din gaba daya ka ce wal jumlatu fi mahalli rafi fa'il idan ya zanto za a saba karnaha ne wal jumlatu gaba daya fi mahalli me nasab idan ya kasance ra'aitu saba karnaha wal jumlatu gaba daya fi mahalli jar idan ya zanto sabaqaha harfu jar wato zaka hikaito ta yadda take ba maganan wato kaddar wani abu eh zai shiga ciki ma'adi ya karib amma wannan masdi ne eh masdi ne tarkib masdi ne amma ba wai cikin nan yake ba ba tarkib ba tarkib abin nan bane ba isnadi bane ba eh na'am
وينقسم إلى اسم وكنية ولقب امم وذلك لأنه إن بدأ بأب أو أم كان كنية كأبي بكر وأم بكر وأبي عمرو وأم عمرو وإلا فإن أشعر برفعة المسمى برفعة المسمى برفعة المسمى كبين الآبدين أو ضاعته كخفة وبطة وأنف الناقة فلقب وإلا فصم كزيد كزيد وعمرو امم to yace wa yanqasimu ila ismin wa kunyatin wa laqab har yanzu alam ya karkasu kashi kashi akwai alam da yake ism ne akwai alam da yake alkunya ne akwai alam da yake menene laqab ne wa zalika li'annahu in budi bi abin aw ummin kana kunya duk abin da aka fara shi da ab ko um kamar ka ce abubakar ko ummu bakar abi amr ko ummu amr ya zo me kunya kenan wa illa in ko ba haka ba to sai yaya fa in ash'ara bi rif'atil musamma ka zainal abidin in ya nuna daukakuwar shi wanda aka sawa suna din kamar zainal abidin aw da'atihi ko kaskantuwarsa ka quffa wa batta kamar a sa wani mutum suna quffa ko a sa masa suna batta wa anfin naqa ha kuma anfin naqa fa laqabun to wannan ya zama laqabi wato laqabi dai yana nuna eh, yaban mutum ko kuma kushe shi wa illa in ko la yadullu ala rif'ati musamma aw da'atihi fasmun to ya zama mai ism kawai abin da dan yazo ya ce mana sun kasu kashi uku imma ya kasance ism imma ya kasance kunya imma ya kasance mai laqab al ism shine eh, eh, ma summi bihi insanun aw haywanun aw kaza kaza kaza ya kare al laqab ma yadullu ala rif'ati musamma aw da'atihi sannan kuma alkunya kullu ma budi'a bi abin aw ummin bi binin aw bintin shi ya gama amma sai kawo yare irin nasu na mutanen da sai ce wa zalika li'annahu in budi'a bi abin aw ummin kana kunyatan ka bi bakarin wa ummi bakarin wa abi amrin wa ummi amr wa illa in ko bai fara da abin aw ummin ba malam mun hana daukan waya sai ka dauke littafin ka kai ta ka ba fa in ash'ara bi rif'atil musamma ka zainal abidin aw ba'atihi ka quffatin wa battatin wa anfin naqa falaqabun wa illa fasmun in ko ba haka ba ya zama mai ya zama ism ka abi amrin wa ummi amr to wannan wato um, yana so ya ce mana dai shi kansa alam ya karkasu kashi uku min haithul ismiya aw adam al ismiya imma an yakuna isman wa imma an yakuna kunyatan wa imma an yakuna laqaban wato kaga itibarat na karkasuwar alam wato kenan suna da yawa kun gane ai sai ce mai wai zaji jama'a وإذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الأقصى تقديم الاسم وتأخير اللقب ثم إن كان مضافين كعبد الله زين العابدين أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كزيد زين العابدين مم.
أو كان الأمر بالعكس كعبد الله كفا وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه مم.
إما على أن إما على أن
imma بدل منه
imma ba- ban gode.
إما على annahu badalun minhu okay annahu ya kamata
إما على أنه بدل منه مم.
أو عطف بيان عليه مم.
وإن كان مفردين كزيد قطة وسعيد كل كالكوفيون نعم، فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين مم.
أحدهما إتباع اللقب للاسم كما تقدم في بقية الأسماء أقسام نعم، في ب- في بقية الأقسام مم.
والثاني إضافة الاسم إلى اللقب مم.
وجمهور البصريين يوجبون الإضافة والصحيح الأول والإتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر جميل sai ce wai zai tama al'ismu ma allakabi mutum ɗaya ne kake son ka haɗa tsakanin sunan shi da kuma lakabinsa wajaba fil afsahi taqdimul ismi wa ta'khirul laqabi kamar dai da ya faɗa tun farko a cikin abin nan sunansa Musa lakabinsa kuma Kamaluddin sai kace ja'a Musa Kamaluddin sunansa Zaid lakabinsa kuma Zainul Abidin kace ja'a Zaidun Zainul Abidin wato idan ya kasance zaka hada mutum tsakanin abu guda biyu ga suna ga lakabi to a mafi fasahan harshe shine ya zama wajibi takdimul ismi wa ta'khirul laqabi da yake al-afsah wannan ya nuna da zaka gayyara haka da baka yi kuskure ba a larabci idan kace za a zainul ja a zainul abidin zaid baka yi kuskure ba amma dai wancan shi yafi thumma in kana mudafaini ka abdullahi zainul abidin idan ko disko ne ya zama mudaf ba wato abdullahi kaga shine suna din zainul abidin laqabi أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كون فرق من ده شيء سونا يزنتو مفرد نبي يزنتو مضاف كزيد زين العابدين أو كان الأمر بالعكس ko kuma ya zanto kishiyar haka na farko ya zanto shine ne mudaf na biyun ya zanto mufrad ka abdullahi kuffa to a cikin waɗannan halaye guda uku gaba ɗaya wajaba kaunu sani tabi'an lil awwal ya zama wajibi na biyun ya zanto yana bin na farkon ne fi irabihi a cikin irabinsa sai ka ce me ja'a abdullahi zainul abidina ra'aitu abdullahi zainal abidina marartu bi abdullahi zainil abidina ha kuma idan na farko ya zanto mufrad kamar ka ce ja'a zaidun zainul abidina ra'aitu zaidan zainal abidina marartu bi zaidin zainal abidina ina fata an fahimta ko kuma ya zanto akasin haka wato na farko ya zanto shine mudaf na biyun ya zanto mufrad kamar ka ce ja'a abdullahi kuffa an gane ko ra'aitu abdullahi kuffa marartu bi abdullahi kuffa anan gurin duk wajaba kaunu sani tabi'an lil awwal fi irabi sura din guda uku duk hukuncin su daya dole nabiyin zai zama yayi biyayya ne ga na farko ta fuskar irabi imma ala annahu badalun minhu ko dai mu dauka badal dinsa ne idan muka ce ja'a abdullahi zainul abidin sai mu dauka cewa abdullahi fa'il zainul abidin badal min al fa'il ina fatan kun fahimta aw atafu bayanin ko ko mu ce atafu bayanin alaihi wa in kana mufradan in dukkan su biyun sun zanto mufrad ka zaid wa quffa wa sa'id kur fal kufiyuna waz zajjat yujizuna fihi wajhaini da malaman nahawun kufa su da zajjat su sun halatta wajhi guda biyu ahaduhuma itba'ul laqab bil ism ya zanto lakabin yana bin ismi ta fuskar irabi kama ta kaddama fi baqiyatil aqsam kamar yadda muka yi wa sauran kashe kashen wasani nabiyan fa idafatul ismi ila laqabi mu yi idafa na suna zuwa ga me laqabi wa jumhurul basriyyin yujibuna al idafa amma jumhurin basriyun su kuma suna wajabta me idafa cewa kawai za a ce ja'a sa'idu kurzin ne wa sahihul awwal ibn hisham yace amma zance mafi inganci shine jawazul wajhan jawaz al wajhain kar mu wajabta cewa dole idafa za a yi wal itba'u aqyasu min al idafati wal idafatu akthar wato wajen ka bar wani alkali a kotun nahwu kenan was sahih al awwal yace mafi inganci shine na farko na farko shine me jawaz al wajhain sai yace amma wal itba'u aqyasu min al idafa kamar yadda shi tabi shi yafi zama kiyasi na nahwu sama da kamar yadda shi mudafu ilayhi amma wal idafatu akthar amma maganganun sauran mutane ko in kana karanta maganganun larabawa ko na da ko na yanzu to zaka samu a mayar da shi idafa din ya ci ina fata an fahimta a mayar da shi idafa wato ya fi ya fi yawan faruwa abin da annaha ba ya bashi to a takaice wannan dai shine abin da ya shafi wato alam kamar yadda muke ta faɗa muku lokaci bayan lokaci karatun nahawa abin da yake bukata yawan maimaitawa da kasar tamarin da kuma kai a karan kanka a baki da rubuce yawan yin shi a rubutu da yawan yin shi a baki wannan ababen guda biyu ba abin da ke zaunar da na hawa irin su ka karanta ka fahimta sannan sai ka lubuntawa kanka yawan yi da baki da yawan yi a cikin rubutu idan kana da wani abokin ka wanda yake wani gari duk lokacin da ka rubuta masa wasiƙa inda ɗalibin ilimi ne yi kokari ka rubuta da larabci shi ma kai kokari ka sa rubuta maka da larabci to wannan yakan taimaka ko wata waƙiya ta faru wani lokaci akan hanyar ka tarwa daga gida zuwa makaranta ka ga wata hadisa ta faru da ka zo ka zauna kafin malam ya zo sai kai ka ɗauko exercise ɗinka sai ka rubuce wannan hadisar na fito daga gidan rana kaza da misalin karfe kaza akan titin kaza sai ga wani abu kaza ya faru sai kaza sai mai mamakin kaza da ma an yi kaza ai da kaza ya fi dacewa ta kamar wasa ne wannan to amma kuma tamrini kake wa kanka tamrini mutum yake wa kansa sai ga mutum ya abin nan sannan in kan in ka gama da wanda yake jin larabci zai iya yi kuma ka rinka yi masa shi wani maka kai kana yi masa sannan kuma sai sauraron gidan rediyo na larabawa musamman idan suna karanta labarai ko wani program din da suna yi ne da larabci na fasaha ba yaren garin su ba sannan sai karatun jarida idan mutum ya iya karatu zai samu wani labarai da zai karanta jarida larabci ko mujallar larabci shi kenan ba haka sai bakin mutum ya nuna amma in ba haka ba mutum kawai zai tsaya dan abin da ya karanta a littafi ya tattara littafin sai saka a cikin bakan leda sai gobe da safe wallahi ba zai kai labari ba kwata kwata ba zai kai labari ba in kuma zai je ya haddace kuma shi kadai baya magana da kowa ya dai haddace ka'ida da an tambaya fa'ili ya ce ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la a guji haka da sauransu to ba mu da iya ba ba ka mutum malaman mu da sauran sun haddace wannan idan kuna azurin ya a haddace take akan su to amma cikin su ba mu iya maka larabcin kansa shi kadai na minti biyar sai dai larabcin da ke cikin littafin kuma abinda wannan aka ce zaidu ya faru shine zai faɗa in zaidu ya yi duka to dukan za a faɗa daraba zaidun in zaidu kuma ya tashi kuma to kama zaidun in ya zauna kuma jalasa zaidun amma shi banda zaidu ba mai la yaqumu ahad wa la yadribu ahad wa la ya'khudhu ahad illa zaid to wannan shine baka tanmiya na mahara na lugha abin da kira tanmiyatul maharat wato haɓaka kwarewarka a fuskar abu kwarewarka ta fuskar larabci to wannan ta wadancan hanyoyi da ambata ne at-takhatub bainaka wa bain zumala'ik fi dirasa kitabatu rasail qira'atu al-maktub سواء كانت جريدة أو مجلة سماع الأخبار عبر الإذاعات والمحطات التلفزيونية فهذا هو الذي يكون منك يكون منك مهارة لغوية هائلة تستطيع أن تتحدث بهذه اللغة آه. وعليكم السلام إيه وزن إني yin fa'ala yana da ma'ani da dama daga cikin ma'ani ɗinsa akwai almutawa'a kamar ka ce fatahatul baba fan fataha kaga in fataha ala wazni in fa'al wato yana nuna mutawa'a ka yi kokarin abu yayyu kuma shi da kansa ya yayyu ya ansa bukatar ka daga ciki akwai wannan sannan kuma daga cikin abin nan akwai canjuwa daga wani hali zuwa wani hali daga wani yanayi zuwa wani yanayi na'am kamar ya a to ai ana maka maganar lamma din wadda za ta yi aiki na jazma amma lokacin ta shiga cikin filin madari ai ba wani ai madari ai ba wani aiki da za ta yi akanta ana nufin lamma wadda wadda za ta sabbaba wani aiki na yin jazma yana cikin filin madari na'am mm. mm. mm. ta hanyar fata ba lokacin da kace haza ba ala bakkun ko ko mai ra'aitu ba ala bakka wa marartu bi ba ala bakka a ga shi kenan a bane mai sauki za ka yi masa mu'amala ne ta al-mamnu min as-sarf wa alaikum assalam kwarai da gaske abin da yake nufi da al'alamul manqul wanda da asalinsa ba suna ba alam ba ne fa nuqila kamar minar wasfiya ila al'alamiya kamar yanzu misali abbas lafazin al'abbas ba ya zama alam ba tunda ana sa mutum suna da shi a ce al'abbas ko a ce abbas ba tare da wannan ba to ai asalinsa sifa ne daga abasa ya abisu fa huwa abis fa huwa abbasun kaga siga ce ta mubalaga idan fil asli kana wasfan lakinnahu nuqila min al wasfiyati ila al alamiyya to shine kira da manqul wa zurtijal wato akwai kuma alam wanda yake murtajal ba wai turo shi aka yi daga suna ba har kawai aka faɗe shi laraba suka faɗe shi liyufi da alamiya to kaga wannan min tilkal haysiyat haka alam min huma huwa manqulun wa min huma huwa murtajalun na'am shaba karnaha ya zawa shakhsi ne a yanzu ka ce shaba karnaha wani abin da ke nuna dukkan dangi dukkan mu mun zama shaba karnaha ai wani mutum dai da aka sa wannan sunan shi kadai ta shafa a adam ne sunanta ne ai ba sunanta bane ba sai dai tukbiru anha amma ba za ka bata bai zama sunanta lakin mujarrad al-ikhbar fa hadha bab al-akhbar bab wasi tasdi an tukhbir bi kulli ma shi'it al-ikhbar shay'un akhar lakin at-tasmiya shay'un akhar sunan guda ai tasmiya ce kawai a ce ga wata sunanta shaba karnaha gaba ɗaya sunan ba haka fa in ka ga dama namijin ma ka ce sunan shi shaba karnaha kamar yadda aka sa wani kuma amfin naka kaga asalin abin zagi ne amfin naka to amma daga baya kuma sai wani mawaki zo ya yabe su sai ya zama to kuma ya zama yabo a san mawaka suna iya canza abu daga zagi ya zama yabo ai kaza din nan kenan ai kaza kenan kamar lokacin da aka ba mun karanta cikin balaga da aka zo aka soke wannan aka yanke masa hukuncin kisa aka soke shi shi ne da ya zo ya kalle shi sai mawaƙin yake cewa la ilaha illallah ɗaukaka a lokacin rayuwa ɗaukaka a lokacin mutuwa uluhun fil hayati fil mamati lokacin kana da rai kana da ɗaukaka wato wai dora shi da aka kan wannan abin sarkafewar ya zama ya ɗaukaka duk sauran suna ƙasa wai ke cewa da ya haka da hannunsa sai ke cewa dama lokacin da kana da rai ka saba kyauta gabas da yamma kuma haka ka mutu ma kuma hannun ka ɗaya nan ɗaya yayi nan wato kamar yana bada kyauta kenan ma'ana kaga sai rike da abin sai zama sai zama yabo to haka lokacin da aka zo aka sa wannan amfin naka ai asali kamar da suke cewa ko an je farauta ne aka je aka kashe dabba to aka yi wa wasan naman shi bai samu ya ɗauko komai ba sai kai ya taho da shi gida sai aka zo ana zagin sa ya so da amfin naka wato kamar ya zo da hancin wato tagowa kenan da sauransu ana ta zagin su da wannan sai zanto ba sa fitowa cikin mutane da an ce an funnaka mutane suna dariya sai da wani mawaki zo ya bishe ce qaumun humul anfu wal aznabu ghayruhum yace mutanen da su ne kai su ne goshi wanda ba su ba ya zama jela shikenan sai zama yabo sai suka rika fitowa cikin jama'a so suke mace musu an funnaka domin ai kullun hanci ba shine a gaba ba ma'ana su kullun wannan kabila su ne a gaba wanda ba su ba kuma ya zama wa man yuzawiya bi aibin naqati zanaba ba na sai zo yi bisa wannan kalmar shi kenan sai zaman tuta zama abin yabo na'am na mun karanta shi a baya ai mun karanta shi a baya ka duba shi kai nazarin sa da kanka a baya mun karanta shi ayo ai kaji shine dama dalilin ma'ana baka nan kuma sai a sake sabon darasi kaga ba zai yiwu ba ba mai kasar tunda mai kasar ya dauka idan kana lafiya sai ka samu ko ka samu wani wato kullum ku gane wani abu idan duk lokacin da mutum baya nan sai kuma aka zo aka koma darasin baya saboda shi ba za a ci gaba ba ya kamata in baya nan ya kasance ya biya wani abu biyan wannan abun ko dai zai nema wajen wani ɗaliban da ya gama su fasaha ne ce da Allah abu kaza da akai bana nan ko za ka taimaka ka ɗanyi mishari wannan taimakon sa da yake ya tarbiyyantar da kansa da iya koyo a wajen me sa'ansa wanda ba duka mutane bane suke iya koyo a wajen sa'annunsu to kuma wannan ɗaya ce daga cikin abin da salaf suke baiwa kansu tarbiyya a kai suka ce ba za ka zama malami ba sai ka koya a wajen na sama da kai da kuma sa'an ka da na ƙasa da kai na sama da kai kowa na iya yi amma sa'an ka abin yana da nauyi wanda ya fi shi nauyi shine koya a wajen na ƙasa da kai ɗaya kenan ko kai ka nemi kasar ɗin ka ji to wajen wannan sai ga mutum ya cike gibin da ya riga ya wuce yana da amfani mai yawan gaske amma idan har kullun duk wanda baya nan yanzu waɗansu ba su zo ba sati mai zuwa idan wani zo aka ce na za a fara kaga zai ce a tashi daga alam in muka biya masa sai mun maimaita abin da muka yi kaga me aka yi kenan Malaikun salam. Abin da ake nufi da latu allal su asalin sunaye ana raɗa mutum suna ne dan a kiraye shi da shi amma ba a neman dalili suke ta suna ba a neman dalili yanzu kawai suka je ka tambayi mahaifi na dan me kasa danka suna Ja'far sai ce ai saboda Ja'far din nan ai kaza ne ai kaza shi ne ma'ana al asma'u latu allal kaka zaɓi wani suna ne sai ka sa amma ba dan ginuwarka akan wani dalili ba shine al-asma'u la tu'allal domin galibin sunaye akan kalle su ne ma ba tare da kokarin tuno ma'anarsu ba ta da lafazin ya halatta shar'an shikenan sai a sa suna yasa galibi suka ce shi suna za ga tasiri na bi'a da inda mutum yake raye da kuma lokacin da aka haifi mutum duk suna da tasiri wajen sa suna wannan fa ana nufin ga waɗanda ba su da addini sosai ko waɗanda ba musulmai ne ba su koyi addini ba ko kuma a dama can maguzawa ne za ka ji an sa mutum suna damina saboda mai saboda yanayin yanayin ya yi tasiri haihuwarsa ko ka ji an sa mutum sunan shi dare yanayin haihuwar akalla ko lokacin ana cikin wata yunwa a haihu mutum sai a sa masa wani suna wanda ya dace da wannan yanayin ko ana cikin kaka an zama amfanin gona sai a sa mutum suna wanda ya dace da yanayin yawanci dan adam wanda baya da baya baya da shari'a ta wahayin sama yakan tasiratu da bi muhitihi muhitihi al-ijtima'i wato ijtima inda yake raye environment din sa yake da tasiri wajen sa suna to amma dai abinda aka san shine a ta fuskar shari'a akan nemi suna wanda yake baya da ma'ana mara kyau wanda sunansa wanda ma'anarsa ba mummuna bace ba tunda manzo Allah ya ga waɗanda suke da sunaye masu ma'ana mummuna ya canja musu eh ban ji ba usai ƙwararri da suke duka sabai manzo Allah ya canja musu suna ne to ba sunan su bane sunan jahiliya Usman tun lokacin jahiliya sunansa Usman Umar tun lokacin jahiliya sunansa Umar Ali tun lokacin jahiliya sunansa Ali manzo Allah kuma bai canja musu ba saboda ba su dauke da mummunan ma'ana inda suna na dauke da mummunan ma'ana shine za ta canja mutum kamar wanda yake hazan kaga wannan mummunan ma'ana ce sai a canja kamar wanda yake sunan shi sakar kaga sakar ba abin nan bane wanda yake sunan shi khinjar duk suna yin haka a lokacin jahiliya kaga khinjar wato adda ko a sa mutum suna adda kaga su suna ganin jarinta ce ko wani abu makamancin haka abu lahab ayan alkuliya ce ba suna bane ba alkunya ce abu lahab abdul muttalib kuma shi kansa ai ba wai sun yi idafan sa bane zuwa ga al muttalib a matsayin gunki kamar dai abdu din ana nufin bawa irin bawa wanda ake saya kasuwa wato bawan muttalib ba wai suna nufin wanda muttalib ya halicce shi ba ba haka suke nufi ba tunda asalin abdul muttalib din ai sunansa shine shaiba ina fata mun fahimta amma abdul muttalib sai zanto lakabi kuma lakabin ya kasance ya bi shi akan haka sai mu tashi me ban ji ba ba gunki bane ba sunan mutum ne mutallib din ai sunan mutum ne mutallib din lokacin da muke karatun sira mun yi bayanin wannan ina fata an fahimta wato shi shai ba yana da dan uwan sunan shi al-muttalib to wannan al-muttalib din lokacin da shi shaiba ya haifi ɗansa a lokacin da hashim da yake dan uwa sunansa al-muttalib lokacin da shi hashim ya haifi dan ya haifi ɗansa sai aka tafi da shi wajen kakannin sai ya girma a can har mutanen makka ba su san shi kakannin suna madina dan yan uwa sai lokacin da uwansa muttalib sai ya je ya taho da shi bayan ya girma da ya taho da shi akan raƙumi ya shigo cikin garin makka sai suka dauka kamar yayi tafiya ne wajen tafiya ya sayo bawa sai suka ce haza muttalibun wa haza abdu to daga lokacin da ake kiransa kawai abdul muttalib amma a san sunansa shaiba ba sai sunan gunki bane ba al-muttalib ne mutaka ta haka sai gobe dan Allah kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu